إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار وبعد فيا أيها المسلمون لا زال العهد بنا عن عذاب طالب العلم وقد سبقت الإشارة عن ذلك في الأسبوع الماضي وسنواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن ذلك أيها المتعلمون أما التعدب مع العلماء الأحياء فيتأدب الطالب معهم على حسب حاله معهم فالعالم إما أن يكون معهم حاضرا فالعالم إما أن تكون معهم حاضرا أن تجلس معهم في مجلس العلم فهنا تطالب بآداب وإما أن تذكرهم غائبا فحينئذ ينبغي عليك أن تراعي آداب فإذا أردت أن تذهب إلى مجلس العلم فينبغي عليك أن تراعي آدابا منها أولا التبكير إلى مجالس العلم وهو أدب من آداب طالب العلم ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إن من إجلال العلم أن تنتظره لا أن ينتظرك فمن العار على طلاب العلم أن يسبقهم المعلم فيأتون بعده أرسالا وتباعا فالسلف رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا يسبقون العالم حتى في خروجه من منزله فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان ينام على أتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه فيقول إذا جاء إلى ثابت رضي الله عنه فيقول ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجه البخاري في تاريخه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند هذا الحي من الأنصار أي بواسطة كبراء الأنصار توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن عباس لم يجاوز الخامسة عشر من عمره فأكثر أحاديثه رواها بواسطة كبار الصحابة ولم يرو إلا سبعين إلى تسعين حديثا سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل بالكثير تسعين حديثاً وهو صاحب أكثر من ألف حديث قال عبد الله بن عباس فإني آتي على باب أحدهم فأقيل عنده ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخرج ابن سعد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم اليوم كثير فقال ذاك الرجل من الأنصار وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فيهم قال فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحديث فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه تحس الريح علي التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء بك ألا أرسلت إلي فآتيك فأقول لا أنا أحق أن آتيك العلم يؤتى ولا يأتي هو فأسأله عن الحديث فعاث ذلك الرجل من الأجداد فعاث فعاش ذلك الرجل الأنصاري بعدما توفي كبار الصحابة وأصبح هو الكبير مع ابن عباس قال عبد الله بن عباس حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي ليسألوني فقال ذاك الرجل هذا الفتى كان أعقل مني يعني يندم وروى عبد الرزاق عن معمر أنه قال سمعت الزهري يقول إني إني كنت لآتي باب عروة وهو عروة ابن الزبير ابن العوام المدني وهو شيخه فأجلس حتى ثم أنصرف فأجلس ثم أنصرف ولا أدخل ولو شئت أن أدخل لدخلت ولكني أوثر أن أقوم على الباب أو أنصرف إعظاما له فالتعدب مع العالم ليس التأدب بشخصيته أو ذاته بل هو التعدب مع علمه الذي وهبه الله تبارك وتعالى أيها المتعلمون التبكير إلى مجالس العلم يدل على حرصك للعلم والتأخر والتواني والتقاعد يدل على ضعفة مكانة العلم على ضعف مكانة العلم في القلب روى الخطيب البغدادي عن مالك بن عزنة عن نافع قال سألت ابن عمر عن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها فقال في طلب العلم والصف الأول وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى وإنما خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط وعلى هذا كان عمل كبار المحدثين لتحصيل الصفوف المتقدمة في مجالس العلم ولكي لا ولكي لا يفوتهم شيء مما يحدثه الشيخ وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين إمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ‘yan uwa har yanzu ba mu gushe ba muna bayani kan ɓangare na biyu daga cikin ɓangarorin da idan suka gyaru karatun yarenmu za a inganci kuma za a yi nagarta shine bangaren su yaren da ake karantarwa ɗin waɗannan yare da ake karantarwa babu yadda za a yi ilimi ya masa amfani sai ya zamanto su malaman da suke karantar da su ɗin suna masa ladabi suna girmama su lokacin da ya zamanto yaro yana ɗauka karatu hannun malami sai ya zamanto baya ganin ƙimar wannan malamin baya ganin darajar wannan malamin to babu yadda za a iya sami ilimi mai amfani ko ya sami ilimin to Allah subhanahu wata'ala yana iya zari albarkar ilimin a bari da tarin ilimi amma kuma babu albarka shi yasa ya zamanto ƙa'idodi ne da malamai suka aza idan ya zamanto ɗalibi zai zuwa ajin karatu ko zai zuwa makaranta wurin ɗaukar karatu a hannun malamin shi to akwai ladubba da ake bukata a gaban shi ko dai ya zamanto wannan malamin kana zaune a majalisin ilimi a wajen shi ko kuma ya zamanto a'a malamin ba ka zaune a gaban shi amma malamin ka ne amma kuna hira ko kuna taɗi kan wannan malamin to shi ma akwai ladubban da ake bukata gare ka ko da malamin baya tare da kai idan yana tare da kai a majalisin karatu akwai ladabin da ake bukata idan baya tare da kai ya zamanto hira ce kuke ta malam wane da malam wane shi ma akwai ladabin da ake bukata ainihin tsakanin tsakaninka da malamanka idan ya zamanto ɗalibi zai je makaranta zai je ajin karatu wajen ɗaukar karatu a wajen malami ana bukatar ladabba a gare shi kamar haka abu na farko ya yi sammako wajen zuwa wannan karatun ma'ana lokacin da aka aje na karatu ya zamanto ya riga malam zuwa ɗakin karatu ba wai malam zai riga shi zuwa ɗakin karatu ba in dai ɗalibi yana son karatun shi ya albarka yana sa Allah subhanahu wata'ala ya sa karatun shi ya yi inganci ya yi nagarta to abin da ake bukata ga ɗalibin ilimi ya zamanto ya riga malami zuwa makaranta ba wai malami ya riga shi ainihin zuwa makaranta ba shi yasa malamai ma suka ce yana daga cikin girmama ilimi wanda kake nema ka jira ilimin ba wai shi ilimin zai jiran ka ba ma'ana ka jira malami a ɗakin karatu ko a wurin ɗaukar karatu ba wai malami zai riga ka zuwa ba sai malam ya je ya zamna kuma sannan daga baya ka ga almajirai na yi ta zuwa malamai suka ce wannan baya daga cikin ladabi na ɗalibin ilimi wanda zai zamanto irin abin da ake bukata gare shi magabata sun kasance ba wai zuwan malami a makaranta ba a'a hatta hitowan malami daga gidan shi zuwa inda zai taya ya karantar da almajiran shi haka suke zuwa su tarbi malami kofar gida ya zamanto idan suka darbi malami kofar gida akwai wanda ma idan ya zo karatu shine abdullahi ibn abbas yana daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi ibn abbas ya ce na kasance ina zuwa ƙofa gidan zaidu ibn sabit wanda zaidu ibn sabit sahabin manzan allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan na zo gidan zaidu ibn sabit sai iske shi yana baccin rana ba zan kwankwasa mashi ba ya taso ba zan kira shi ba a'a sai in zamna kofar gidan shi ya ce iska sai ya ta hankaɗowa iska ya turnike ni da in yi ƙura ya ce ban taɓa ƙwanƙwasa mai ƙoha ba ko kuma in ce ya hito ya ce ban taɓa wannan ba haka za ni ci gaba da zama sai lokacin da idan ya hito sai ya ce ma haza ya bana ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haba ya kai ɗan amman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam miye wannan me ya kawo ka anan wurin abdullahi ibn abbas ya ce a ilimi shi kai ke zuwa ka iske ilimi ba ilimi ke iske ka ba duk daraja ta cewa ina cikin ahalul baiti ya ce amma kuma yanzu a matsayinka na malami na dole ne in girmama ka in sani maka daraja kuma dole ne ni in zo in kawo kaina ba wai kai ka je ka ainihin iske ni ba haka abdullahi ibn abbas yake cewa na samu mafiya yawan ilimi na ka san ilimin hadisi da nake da shi ya ce na same shi ne ta hanyar manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen Madina su ne al'ansar mun san cewa lokacin da Allah ya karɓi rayuwa Abdul manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas bai huce shekara goma sha biyar da Allah ya karɓi rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisan da Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikata kaza ta ta ta abinda malamai suka ba da alƙalimma hadisi saba'in ne zuwa hadisi tis'in waɗanda ko ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam na aikatawa daga saba'in zuwa tis'in makura abinda za ka cewa hadisi tis'in kuma abdullahi ibn abbas yana daga cikin waɗanda suka yi kowa ruwaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen nan guda bakwai sahabbai guda bakwai waɗanda kowane ya ruwaito hadisi ɗaya sama da hadisi dubu ɗaya daga cikinsu akwai abdullahi ibn abbas kaga kenan duk ina ya samu waɗannan hadisan a wajen manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da ke da sama da hadisi dubu ɗaya amma an ce hadisan da ya ji daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko waɗanda ya ruwaya kai tsaye daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su huce hadisi saba'in ba zuwa tis'in amma yana da hadisi fiye da dubu ɗaya ɗari tara da wani abu ko sama da haka duka ya karɓe su ne daga hannun sahabban manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ke nuna maka ashe Abdullahi bin Abbas yana da kwazo yana da himma to ya aka yi samu waɗannan hadisan yace so da yawa nukan zo a gidan ɗaya daga cikin malamai na yana nihin sahabban manza Allah sallallahu alaihi wa sallam mutanen Madina yace in nazo na iske shi yana bacci ni ma fa aqilu inda babu sai in yi baccin kailula baccin rana sai in zo ni ma kofa gidan shi in yi bacci yace inda na so in aika a kira shi yace wallahi in na aika sai ya zo ba dan komai bane qarabati min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda kusancin da nake da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ba zan aika ba haka zan tsayawa yanzu shi kuma wannan bawan Allah idan ya hito ya ga Abdullahi ibn Abbas a cikin wannan hali sai ya damu ya ga cewa da abdullahi bin abbas ya aika ya zo da haka ainihin wannan abu shi ya kamata ya hiba ya tsaya ba shi kuma abdullahi bin abbas ya ga a'a ilimi kai ke zuwa ba wai ilimi shi ke zuwa ya iske ka ba abdullahi bin abbas yake cewa lokacin da allah ya karɓi rayuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai na samu wani daga cikin sahabbai wanda sa'a na ne suna warin juna shekarun juna ya ce mai kaga yanzu sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam manya-manya suna da rai ni kuma ni da kai mu ne yara ƙanana zo mu taimu kwashi ilimi a bagas tun kamun Allah ya karɓi rayuwarsu wannan mutumi daga cikin mutanen Madina sai ya ce ma Abdullahi bin Abbas haba Abdullahi bin Abbas yanzu ko ka je kayi ilimi ma kayi aikin banza ba wanda zai sauraron ka ya za a yi a saurare ka alhali ga manya-manyan sahabbai jima-jiman sahabbai cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abbas ya ce ban biye mahudu bai ba sai na kyale shi na je na yi ta karatu ina yi ta karatu hannun waɗannan sahabai ya ce kama a ce ma wasu shekaru duk waɗannan manya-manyan sahaban Allah ya karɓi rayuwarsu duk sun mutu Abdullahi bin Abbas ya ce sai ya saura daga ni sai wannan sa'an na wanda na ce mai zo mu taimi karatu ya kiya ya ce mu ne yanzu manya-manya daga cikin sahabbai ya ce yana zuwa sai ya ga mutane sun kewaye ni ana yi ta mana tamboyi ina karantarwa sai ya tsaya yana ciza dan yatsa yana nadama yana jin na haushin cewa ina ma a ce ya bi ma Abdullahi bin Abbas ya karbi shawara ya sai yake cewa hadal fata a aqalu minni wallahi wanga yaron ya hina hankali ta ya ta yadda ya zo yi ta karatu to shine Abdullahi ibn Abbas yake son ya nuna mamu cewa ya aka ya samu wannan ilimin yace yadda na samu wannan ilimin zuwa nake kofa ɗaya daga cikin su idan na zo na iske yana baccin rana ba zan kwankwasa mai koha bai hito ya ce sai in sa rigata sai in yi matashin kai da ita sai in yi kwance daidai kohar shi shi kuma yanzu idan ya hito za a makaranta sai ya turo koha dole abdullahi bin abbas ko bacci yake dole ya falka sai abdullahi bin abbas sai ya tashi shi kuma idan ya ganya sai ya ce mai ala arsalta ilayya fa'atika haba kai dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai fa kana cikin ahlul baiti me yasa baka zamna gida ba ka aika mani in zo abdullahi bin abbas sai ce a'a ana a haƙo an atiyaka ni na hicancanta in zo maka ya ce al'ilmu yi uta wa la ya atihuwa ilimi kai ke zuwa ka iske shi ba wai ilimi shi ke zuwa ya iske ka ba abdullahi bin abbas haka yake ya ce idan na gama sai in kama linzamin dabba wannan malamin nawa ina ja muna yawo cikin garin madina ina cewa haka za umirna an nafa'ala bi ulama'ina wa kubara'ina haka aka umarce mu ma malamanmu haka aka umarce mu ma manyanmu me yake nihi mu masu ma'ana aina khudumu mu yi masa hidima to wannan yasa Abdullahi ibn Abbas Allah subhanahu wata'ala ya bashi katafaren ainihin ilimi ya bashi ilimi wanda yake ainihin mai albarka to dole ne ya zamanto dalibi idan yana sa Allah subhanahu wata'ala ya baya ilimi mai albarka idan yana sa Allah subhanahu wata'ala ya baya ilimi mai inganci dole ne ya zamanto dalibi ya zamanto mataki na farko shi ke riga malami zuwa makaranta ba wai malami ke riga shi zuwa ajin karatu ba in har yana son karatun nashi ya zamanto ainihin yayi inganci shi yasa ma ainihin al-Imam Zuhri yake bada labari cewa ina zuwa wajen Urwa ibn Zubair Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam yana daga cikin malaman ainihin shi al-Imam Zuhri yace idan nazo wajen shi inda na so in shiga gidan shi sai an mani izini in shiga yace amma a'a na hisa in ci gaba da zama kofar gida ina jiran shi da injini in kwankwasa mai ya hito ya ce a izaman lahu don girmamawa gare shi to wannan kuma sai ya koya maka wani ladabi kuma daga cikin ladabi na ɗalibin ilimi dole ne ya zamanto ɗalibin ilimi yana lura wani lokaci ne malamin shi ya waye mashi na karatu ba kowane lokaci ba za a mai da kanya kowane lokaci dawai an ce in malami ne na addini in malami ne na ilimin rayuwa wanda yake karantar da al'umma da fatakarwa da ilmantarwa da nishadantarwa da wa'azantarwa sai ya ga cewa a kowane lokaci ma kawai shi haka yake kawai kara zuba ba da tsari wannan in muka yi hakan ga ban makan ma'adalci ba ba mu ma ainihin malaman ma'adalci ba dole ya zamanto ka san wani lokaci ne zaka iya kaje in saman ya za kai kuma wani lokaci ne zaka iya kamar tambaya in tambaya za kai ba ba kowane lokaci ba kawai za ya zamanto a ainihin muna yin irin waɗannan abubuwa wannan sai ya zamanto ya yi karo ainihin da ladabi kuma duk lokacin da ɗalibin ilimi yake girmama malami sawa'un malamin nan mai ilimi na addini ko kuma mai ilimi na rayuwa kai ba kana girmama zatin nan ne nashi ba dan yana wani kake girmama a ina girmama shi ne na dalilin wannan sanin da Allah ya bashi dalilin sanin da ke da kwai a kwakwalwaya ka inda mu cewa wannan ni da shi wa ya shekaru ni ke amfanuwa da shi nahiya shekaru sa'ana ne ƙasa da ni yake duk wannan baka kallo abin da kake kallo a daidai wannan mahangar a daidai wannan gabar kai da shi ke amfanuwa da wani shi ke amfanar da kai to a wannan lokacin sai kana kallon ya da kallo na mutunci kana kallon ya da kallo na daraja ko da kana tunanin cewa ka fiye shekaru sai ka zanka mai kallon kuma yana da wani girma wanda duk da ka fiye shekaru shi kuma yana da wani girma da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wanda kai bai baka ba shi yasa aka tambaye Abdullahi ibn Abbas ibn Abdul Muttalib mahaifin ainihin shi Abdullahi din aka ce kai da annabi waye girma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hini girma amma kuma an haihe ni gabanin a haihe shi kaga wannan magana ce ta ilimi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam akbaru minni ya ce amma wilittu qablahu an haihe ni kaman a haihe shi me yake son ya nuna in dai yawan shekaru ne to ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yawan shekaru amma in girma ake zance da ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi girma da ɗaukaka to haka ya kamata kowane ɗalibi ya zamanto tsakanin shi ainihin da malamin shi ya yan uwa gaggawa da zuwa makaranta yana daga cikin abin da ke nuna cewa ɗalibin ilimi ya san abin da yake ya san ciwon kanshi kuma wannan ke nuna cewa ɗalibin ilimi ya san me ya kawo shi amma fa yawan latti da jinkiri da tso da tso da wajen zuwa wajen karatu wannan ke nuna cewa wannan ɗalibin karatun ba shi ne a gaban shi ba kamar iyaye ne galibi ke son ya yi karatun ko kuma malamin makaranta ko hukumar makaranta ita ce ke son ya yi karatun shi kuma yaran karatun ba ga zuciya ta to irin wanga yaro ko da mun kai shi makaranta ba yanda za a yi karatun na ya inganci sai mun gaya za a yi mu inganta ya mu gyara shi in ba mu inganta shi ba muka gyara ya a ƙarshe sauran yaran yan uwan shi za a bata mu su kuma a ƙarshe mu tashi tutar babu to wannan yana daga cikin abin da ainihin ya kamata ɗalibin ilimi ya lura al-imam al-khatib al-baghdadi ya yi ruwaya daga Anas ibn Malik daga Malik ibn Anas shi kuma daga Nafi shi kuma daga Abdullahi ibn Umar yace na tambayi Abdullahi ibn Umar dangane da faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah ka samu al'umma ta albarka a cikin sammakonta duk abin da za ka yi an hinsan ka je a lokacin farko in ɗan kasuwa ne an hinsan ka je wajen kasuwancinka da farko ko mi kake kai ma'aikaci ne ka je wajen aikin ka da farko farko kai ya zaman to kai ne kutal kai ne kashin miya a ya zaman to kana cikin na gaba gaban zuwa lokacin da aka bada ya zaman to kai kana daga cikin ma zuwa a farko farkon lokacin to in kana da wannan ɗabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ya ma Allah subhanahu wataala ya sa ma albarka a cikin wannan aikin naka in kai dan kasuwa ne Allah subhanahu wataala ya sa mu albarka a cikin wannan kasuwancin naka in kai kaza ne Allah subhanahu wataala ya sa mu albarka amma sai kaga galibi mu waga adda amma muna kauce dan kasuwa sai kaga in yana haita tun da sahiba yayi karhi ba in wan yayi karhi sai ya ta kwanin shi karhi goma karhi 11 ya hito kasuwa shi gani yake ko bai sai da komi ba to wannan ka rage wata albarka a cikin rayuwarka wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake maka adda to lokacin da aka tambayi Anas ibn Malik wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka sama al'umma ta albarka a cikin sammakonta me ake nihi yace fi talabil ilmi was safil awwal ana nihin wajen neman ilimi da kuma ainihin zuwa sahun harko a karatu ko sahun harko a wajen neman ilimi kaga dai duka da yana zuwa yana koma kan neman ilimi ya zamanto lokacin da ake zuwa makaranta kai ne sahun harin lokacin da ake zuwa makaranta ku ne yan gaba gaba ba yan baya baya ba ku ne wanda ko da malami zai shigo kana zamne to wannan shine waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ma ainihin addu'a shi yasa al-Imam al-Hafiz yake cewa wannan hadisi yana nuna mamu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓanci sammako domin wannan lokaci ne mai albarka musamman in muka ɗauka albukur ana ɗauka daga asuba farin bayan ainihin alfijir na ketuwa sahiya na yi tun da sassafe ka fita to yana ce ana an yi amfani da wannan dama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kawo sammako in muka dauke da sassafiya da farar safiya yace domin lokaci ne na karsashi lokaci ne na kai komo kuma lokaci ne mai albarka domin dan adam ya riga ya yi bacci ya huta waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha kuma waje annan nauma kun bata ya huta da daddare yanzu ya tashi safiya na yi yana tashi da safiya ya ɗabbaka magana annabi sallallahu alaihi wasallam kullun nasu ya gudu dukkan mutane sukan sammako kowa ya sauko shi yasa wasu malaman suke fasara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah da a ce za ku dogara ga Allah subhanahu wata'ala haqqa tawakkulihi irin yadda ya kamata ku dogara ga Allah la razaqakum kama yarzuqu tuyur da Allah ya zir arzita ku irin yadda yake arzita tsuntsaye ya Allah yake subhanahu wataala yake arzita ainihin tsuntsaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da sahi sai su yi sammako su ta cikin su ba komi amma kuma da yamma in suka da sai su da cikin su a koshi sai su malaman suka ce me yasa tsuntsaye suka samu wancan domin sammako suke yi bayan da za a yi kaga tsuntsu za ya tashi ya hita ya ta daji ka ganye bayan rana ta hito za ka ganin tsuntsu asubar farin za ka ga tsuntsaye na hita suna taya neman abinci to kaga wannan sai ya nuna ashe wannan wurin wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine ainihin lokaci wanda yake mai albarka sai al-Imam Ibn Hajar yake cewa shi yasa manya manyan malamai magabata sun yi amfani da wannan dama in makaranta za su tafiya wajen ɗaukar karatu su ne sahun farko yan makaranta za su zuwa wajen ɗaukar karatu su ne sahun dai gaba dai gaba dai ba wai su tsaya baya ba malami ya jira su ya ce a'a gaba gaba suke to wannan yana daga cikin abin da ya kamata ainihin mu yi shi yasa ɗaya daga cikin malamai imam al-bukhari shine ainihin ali ibn al-madini al-basri yake cewa akwai wani malami shine shuraikun al-qadi wanda shekara 60 yana alƙalanci a daular musulunci wannan bawan Allah yake cewa nayi sallah tare da malami na abu ishaq sabi'i ya ce sai da na yi sallah a ƙasa kufa tare da shi sallah asuba ya ce sai da na yi sallah ɗaiɗai har sallah dubu tare da shi sallah dubu ta sallah asuba tare da malamin shi yana ɗauka karatu malamin baya baya karatu sai bayan sallah asuba ake karatu amma bai taɓa yarda ba a ce malamin ya zo masallaci shi bai zo masallaci ba a'a cewa da shi ake zauna sai da ya sallah asuba dubu malamai da suka buga suka ce sallah dubu din nan wa sallah asuba dubu in ka buga ta ta kai wajen shekara uku ma'ana shekara uku yana ɗaukar karatu malam bai taɓa riga shi zuwa makaranta ba to irin waɗannan ya'yan uwa na dubba idan muka kiyaye su shine wanda Allah subhanahu wataala zai sa ilimin mu yayi inganci ilimin yaran mu yayi inganci amma yanzu in ka riba ka ga ba haka bane ba ka riba ka gani a biranen a titunan za ka ga cewa ana shiga ajin karatu karhe takwas amma za ka ga yaran karhe takwas wasu yaran ma tsakanin takwas da rabi ba ta kai ajin karatu yana ya taka ya zo ya zamna wannan awar ta ɗaya bai same ta ba wannan awar ta biyu ma wani bai ya rasa ta duk wannan abin sai Allah yake zara albarka cikin rayuwar ilimin sai a ga karatun yaran baya inganci idan an tashi sai alarta ma malamin makaranta shi da yake kan uwar gani ko kuma mai kan ɗauka kowa ya kwaso sharayya malamin makaranta kowa ya kwaso sharayya malamin makaranta alhali duk irin yadda malamin makaranta yake son ya tsatsaga ma yaran karatu in dai su ba su so ko kuma a'a sababban da zai sa Allah ya sa albarka cikin ilimin in su yaran suka sake ta to shikenan sai a yi ta wahala yaran su wahala malaman su wahala hukumar makaranta ta wahala kowa ya wahala a yi ta bincike a gano wai ina ne matsala an kasa gano matsala a rashin ladabi guda ɗaya da ɗalibi zai ma malami Allah yana iya hana mai albarkar ilimin to don haka wannan ladabi ne na farko daga cikin ladabin ɗalibin ilimi ya zamanto ainihin yana rigan malamin shi zuwa makaranta ba wai malami ya riga shi ainihin zuwa ainihin makaranta ba sannan a ƙarshe muna addu'a ga ainihin babban malaminmu da Allah ya karɓi rayuwarta shine malam Hafiz Ismail wanda aka yi sani da malam Hafiz Maradawa wanda Allah ya karɓi rayuwa ta a Lahadin da ta gabata wanda aka yi jana'iza ya ranar Litinin da sahi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mashi Allah subhanahu wataala ya haskaka kabarin shi ya yan uwa wannan shine wannan kalubale da ke damu wannan bawan Allah yana daga cikin mutane makaranta alqur'ani waɗanda suke ma alqur'ani hidima ake zuwa duk wata musabaka da za a yi ta gasa alqur'ani wannan bawan Allah ba a wannan gari ba a wannan ƙasa yana da hannu a ciki yana cikin ƙungiya wadda ta hada malamai masu gasa alqur'ani ta ƙasa yana da ƙoƙari yana da himma mutum ne kuma wanda yake ba ruwan ya da bambancin aƙida tsakaninka da shi ba ruwan ya da bambancin sabanin ra'ayi tsakaninka da shi duk inda aka zamna za a zama na mutunci da girmamawa abin da ya dame ya da'awa go wanda yake sauraron karatun wannan mutumin yana wa'azin wannan mutumin zaka ga mutum ne wanda yana da adalci a cikin kalaman shi kuma ga yayi ma alkur'ani hidima ga almajirai maharata alkur'ani nawa amma babban matsalar malaman namu sai dauke su ake malamai na Allah babu kuma releva wanda za zuwa ya canje su in ka samu yaran na yanzu girgirwa kai da garaje da gaggawa da rashin sanin darajar mutane da son duniya su waɗanda malamai ne na Allah duk wannan bai dame su ba su ne Allah subhanahu wataala ke ta daukewa ake ta daukewa a ƙarshe in aka dauke su babu wani kuma wanda zai mai gurbin su to ya ƴan uwa wannan kalubale ne gare mu dole almajirai su zage dantse wajen karatu dole ne almajirai su zage dantse su yi amfani da malaman su haka haka za a yi ta ɗauka za a yi ta ɗauka dama da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama a ɗauke ilimi ba wai haka kawai kwakwalen mutane za a ɗauke a malamai Allah za a yi ta ɗaukewa malamai na Allah a yi ta ɗauke su a yi ta ɗauke su sai ya zamanto yanzu ba kowa sai jahilai in aka zo aka masu tambaya su ba da fatawa bisa ga jahilci don haka ya uwa wannan bawan Allah muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya yahi mashi Allah subhanahu wata'ala ya haskaka kabarin shi Allah subhanahu wata'ala ya yalwata kabarin shi Allah subhanahu wata'ala ya alkinta bayan shi aikin alkhairi da yayi wanda ya ma al'umma hidima ya ma alqur'ani hidima muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya bashi lada shi kurakurai da yayi da laifuka da yayi a baya a rayuwa Allah ya yahi mashi Allah subhanahu wata'ala ya albarkaci zira'atai Allah subhanahu wata'ala ya albarkaci da awatai Allah subhanahu wata'ala ya albarkaci almajiran shi Allah subhanahu wata'ala ya albarkaci makarantayya mu da muka yi saura kuma Allah subhanahu wata'ala ya bamu guzurin tarda su Allahumma izzil islamul muslimin